الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya sake kaddar haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiƙihu a mazhabar al'imamu malik imamu dadul hijira allah ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin karatunmu na littafin irshadu salik ila ashirafil masalik na shekul imam abdulrahman ibn muhammad ibn askarin maliki baghdadi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala an yi karatu biyu a cikin kitabul jana'iz wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi da kan fadar malam da ya ce wa yukrahu salatu ala ahli ahli fadli ala ahli bid'i na'am bismillahir rahmanir rahim ويكره الصلاة لأهل الفضل على أهل البدع والأهواء ومقتول في حد ويصلى على أكثر الجسد نعم ففي أقله خلاف نعم مالا الله تعالى جكن صدر رحمة يتي ويكره الصلاة لأهل الفضل على أهل البدع أن كرهنت ين صلى ga waɗanda suke malamai ne ma'abuta daraja ma'abuta kima a idanuwan mutane ala ahalil bida'i ga waɗanda suke ma'abuta bida'a ne a makaruhi ne waɗanda suka shahara suke da daraja da kima a idan bayan allah musulmai masu daraja malamai limannai alƙalai da sauransu su yi sallah ga bawan Allah musulmi wanda ya rasu amma kuma wannan musulmi mubtadi'i ne wato dan bid'a ne akwai abubuwan da yake aikatawa wanda sun ci karo da addini na musulunci wanda kuma wannan bid'a tashi ba ta fitar da shi daga addini na musulunci amma wanda ya zamanto yana aikata abu wanda aikin wannan da yake aikatawa zai iya fitar da shi daga addini na musulunci to wannan ba za a yi mai sallah ba matuƙar da ya san cewa wannan abin zai fitar da shi daga cikin addini na musulunci kuma ya doge a kan shi irin waɗanda suke zagar sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da hujjar karewa iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam irin waɗanda suke cin mutuncin alul baiti da hujjar karewa sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda waɗannan dukkaninsu sun zame wa gaskiya sun zame daga turba wanda take ta gaskiya waɗanda ya zamanto suna cin mutuncin waɗansu daga cikin wato sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da hujjar karewa waɗansu bayan an musu bayani dalla-dalla a fili ƙarar cewa abin da suke kai ɗinnan fita ne daga addini abin nan da suke kai ba haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bar sahabbai a kai ba to waɗansu koda waɗanda suke ba ma'abuta fadala ɗin ba ba za su yi musu sallah ba saboda yana daga cikin wato abubuwan da ake sako su cikin aƙida shine abin da ya shafi sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alul bait wato sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mutum yana da aƙida kyakkyawa tsakankanin shi da su sannan kuma ya zamanto yana da aƙida kyakkyawa tsakankanin shi da alul bait to an karhanta yin sallah ga ma'abuta daraja su yi sallah ga waɗanda suke ma'abuta bid'o'i ne albida'i jam'i ne na albida'atu albida'i wato bid'o'i waɗanda suke masu yawa to bid'a shine ihdathu amrin fi ddini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu kagar wani abu a shigar da shi cikin addini wanda yayi kama da addini din amma kuma shi din ba addini bane wannan shine abin da ake cewa bid'a wal ahwa'i sannan kuma an karhanta yin sallar masu daraja masu kima su yi sallah ga gawar mutumin da ya zamanto yana ɗaya daga cikin ma'abuta son zuciya waɗanda suke bin son zuciyarsu irin waɗanda suke bauta wa zukatansu a fara'aita mani ta hada ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wanda duk yawanci wanda yake ahlul bid'ati ne duk ma'abucin bid'a akwai son rai a tattare da shi yawancinsu wato akwai son rai a tattare da su idan muka leka khawarijawa murji'awa kadariya da sauransu za mu ga cewa lalle akwai son rai a tattare da su wa maqatulin fi haddin sannan kuma hakanan an karhanta ga masu daraja su yi sallah ga mutumin da aka kashe shi a cikin wani haddi da ya aikata a cikin wani abu da ya aikata wanda ya cancanci haddi na kisa mutumin da ya kashe dan uwan shi musulmi shikenan shi ma hukuncinsa shine za a kashe shi to idan aka kashe shi wannan makaruhi ne limami wanda yake yi wa kowa sallah ya jagoranci mishi sallah shikenan sai a damƙa shi a hannun waɗansu yan unguwa a diba wani malladan a ce malladan kai za ka yi limanci wani sallar gawalwa ne daga rannan a naɗa shi limami ba ladan ba zai koma daga rannan ya koma limami mun gane da kyau to waɗannan dukkaninsu ko ya zamanto mutum ya yi zina yana da aure sai ya cancanci a jefe shi to da aka jefe shi hal ya rasu to yanzu a wannan lokaci limami ba zai yi mai sallah ba hakanan kuma mutumin da ya kashe kanshi shi ma limami wanda yake shugaba ba zai yi mai sallah ba waɗannan dukkaninsu za a wakilta sallarsu a hannun waɗanda suke gama gari ne shikenan sai su tafi su yi mai sallah kuma a je a yi mai sutura Allah ya ji kansa Allah sa can tahiyya mishina na'am wa yusalla ala aktsari aljasadi wa fi aqallihi khilaf malam yace wa yusalla ala aktsari aljasad wato ana yin sallah ga mafi yawan jiki da aka samu a cikin dokar daji aka ga kaso mafi tsoka na jikin mutum amma kuma ba wani kaso daga jikin shi amma dan kaɗan ne abin da babu to yanzu wannan mutumin sai a yi mai wanka a sa mai likafani kuma a yi mai sallah to lafiya kalau lafiya kalau alhamdulillah lafiya kalau alhamdulillah alhamdulillah ana yin sallah ga mafi yawancin jiki sai a yi mai a yi mai wanka a yi mai likafani a yi mai sallah wa fi aqallihi khilafun to cikin mafi karancin jiki inda aka samu mafi karancin jiki amma ba a samu ba sauran misali aka ga kafar rubutun ko aka ga hannu ko aka ga wani kaso na bangaren shi na dama ko wani kaso na bangaren shi na hagu to shin wannan gurin za a yi mai sallah ko ku ba za a yi mai sallah ba to wannan malamai sun yi sabani akai akwai malaman da suke ganin cewa wato ba za a yi sallah ba ga mafi karancin jiki saboda in dai jikin da zai zamanto gurin da akwai ihtimalin cewa mai shi yana nan da ransa a yanzu za a iya guntilewa mutum hannu amma kuma ya zamanto ya ci gaba da rayuwarsa to da haka yanzu dan an tsinci hannu a wani guri ba za a ɗako shi ba a wanke shi a sa mai likafani a je a mai sallah saboda duba da cewa watakila mai wannan hannun yana nan da rai to shi kuma duk mutumin da yake da rai to ba za a yi wa wani kaso na jikin shi ba sallah saboda sallah ana yin ta ne ga wanda ya rasu sannan kuma idan ya zamanto an tsinci kaso mafi tsoka nashi waɗansu suna ganin cewa ba za a mai sallah ba saboda duba da cewa wani lokaci idan kai ne shi kaɗai aka tsinta kenan dai an san kawai lalle babu mai kannan ya rasu babu shi yanzu ya rasu to sai a mai wanka a yi mai sallah a yi mai likafani a je a mai sutura a yi mai sallah a je a yi mai sutura to amma ko waɗanda suke ganin cewa ko kan ne aka tsinta ba za a yi mai sallah ba kai ɗan kaɗan ne amma kuma shi daga an gan shi an san cewa lalle mai shi ba shi da rai kai a gefe ɗaya sannan kuma gangan jikin ba a san ba inda yake to wannan wanda aka tsinci wannan kan na shi kawai yaransu to wannan shi ma waɗansu suna ganin cewa ba za a mai sallah ba waɗansu suna ganin cewa za a yi mai sallah ala kulli halin wannan mas'ala ce wanda take khilafiya tsakankanin malamai irin su al-Imam Malik irin su al-Imam Shafi'i irin su al'imamu abu hanifa da waɗansu daga cikin magabata wato suna ganin cewa in dai ya siru da jasadi ne ba za a yi sallah saboda shi ba amma a kasar da jasad za a yi sallah saboda an tsinci a kasar da jasad na'am wata kurahu inda tsuru'i wa ghurubi illa an yukhafa taghayyuruhu wata kurahu an karhanta yin sallah ta gawa inda ɗulu'i wajen fudowar rana lokacin da ya zamanto rana ta ba da jaɗin nan na hudowa to wannan makaruhi ne a wannan lokaci a ce za a yi wa mamaci sallah a je a mai sutura a wannan lokaci saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da wannan aiki walwurubi hakanan kuma an karhanta yin sallah ta gawa lokacin da rana ta je daf da fadawa lokacin da ta ba da jaɗin nan na cewa lallai za ta fada nan ba da jimawa ba to waɗannan guraren guda biyu dukkaninsu hani ya zo shi daga ma'aikin sallallahu alaihi wasallama game da yin sallah a wannan lokacin da kuma zuwa binnewa mamaci a wannan lokacin illa an yi hafa taghayyuruhu sai dai in ana jin tsoron jirkitar shi shi wannan mamaci din idan ana jin tsoron jirkitar shi ko irin wani hatsari ne aka yi wanda idan aka ce wa a bari ya jima ba tare da an mai sallah ba a wannan lokacin to zai damu mutane gawa tashi a yi aje a mai sutura wannan shine aula ko irin ya zamanto mutum ya rasu ba a tsince shi ba sai a irin wannan lokacin kuma da aka tsince shi tun da ya ja ya kunkumbura dama in dai aka ce za a jinkirta shi to unguwar gabaki ɗaya za ta iya haduwa da wari za a wannan lokacin sai a yi maza maza a je a kai shi makwance shi amma in dai ba wannan ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sayo muslim Ukuba ɗan Amir ya ce tsalatu sa'atin kana Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama yana hana an nusalliya fihinna au an na ƙabura fihinna mautana. Waɗansu lokuta guda uku, farin jakada sallallahu Alaihi wasallama ya kasance yana hana mu yi sallah a cikin waɗannan lokutan, sannan kuma yana hana mu da mu je mu yi wa ‘yan uwanmu musulmai waɗanda suka rasu sutura a wannan lokutan. Na farko, hina ta ɗulu shamsu ba zigatan lokacin da rana take hudawa ɗin nan ta yi dai ɗin nan a wannan lokacin ba za a je a yi sallah ba ba za a je a yi sutura ba hatta tar tafiya har sai ta ɗan ɗaga wa hina ya ƙumu ƙa'imu zahirati da kuma lokacin da garjin rana ya tsaya lokacin da rana ta take tsakiya hatta ta mila shamsu har sai rana ta karkata ta yi inuwa ta fara sauka to a wannan lokacin kuma sai a tafi a yi sutura bayan rana ta ta karkata kenan sai kuma na uku wahina ta bayyafu lil gurubi hatta ta garuba da kuma lokacin da ta je ta daf da fadawa din nan to shi ma a yi haƙuri kada a yi sutura a wannan lokacin har sai rana ta fada hadisin uquba dan amir wanda yana cikin sahihu muslim na'am وأما من دفن بغير صلاة أخرج لها ما لم يظن تغيره نعم ما لم يظن ما لم يظن تغيره نعم وأما من دفن بغير صلاة amma dukkan wanda aka binne shi mutumin da aka je aka binne shi aka turbuda mai ƙasa bi ghairi salatin ba tare da an mai sallah ba irin ko saboda dai rikici da kuma shagulgulla da suka girmo shi kenan aka je aka yi wa mutum sutura ba tare da an mai sallah ba to ukhrija laha sai a je a tona wannan kabari a fuddo shi saboda yi mai sallah ukhrija li yusalla alaihi shine ukhrija lis salati alaihi to sai a fitar da shi daga cikin wannan kabarin nashi saboda yi mai sallah ma lam yuzanna taghayyuruhu matakar dai ba a tabbatar da cewa wannan jikin nasa ba ya canza a to mutumin da aka binne shi ba a mai sallah ba shikenan bayan kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku sai ɗaya daga cikin waɗanda suka je suka yi sutura yake cewa wai anya kuwa na ku da muka huddo shi da muka huddo shi daga gida kwa an ajiye shi ku a gurin da ake yi wa gawa sallah kwa ba huta ba aka yi da shi ko wani ya ce kai ni ma tun da muka yi sutura ɗin nan nake tunani kenan ga baki ɗaya daga ƙarshe dai sai suka yi ittifaki akan cewa lallai an kiɗime ba a mai sallah ba to za a wannan lokacin ya za a yi shi ne malam ce sai a je a haka kabar a huddo shi idan aka huddo shi sai a kashi heli a yi mai sallah to amma jumhurin malamai kamar yadda mai risala ya tafi a kai shi ne a kabarin za a tafi a yi sallah ba sai an tono kabarin ba ba za a tone ba ba za a bude shi ba saboda yin hanin sallah game da abin da ya shafa a makabarta ya shafi salloli na farloli da salloli na nafilfili wanda ba sallah ta gawa ba amma sallah ta gawa saboda ya tabbata ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya yi sallah ga gawar waɗansu daga cikin sahabban shi waɗanda suka rasu ba tare da ya musu sallah ba ya je shi ya yi musu sallah a makabarta tare da waɗansu daga cikin sahabban shi wannan yake nuni akan halaccin wato yin sallah din a makabarta ba tare da an fitar da shi ba wanda kuma a karatu wanda ya gabata mun yi magana akan abin da ya shafi wato waɗansu baiti guda biyu da ibn rushd ya kawo a cikin littafinsa wato littafinsa na manzuma ta ibn rushd muqaddima ta ibn rushd da ya ce wa kullu madfunin bila salati fa qabruhu ka mithli tilka dhati على القبور تجب الصلاة كذا روى عن مالك رواته wannan mun karanta shi a baya don haka za a yi mai sallah ne a makabarta ɗin kenan wanda wannan shine ra'ayin jumhur ba sai an tono shi ba daga cikin kabarin shi an fuddo shi a bar shi a matsayin shi a cikinsa na kabar a cikin kabarinsa wannan kabarin nasa shine a matsayin zatinsa na'am ويقدم ويقدم موسى إليه رجاء دعائه ثم الحاكم ثم العصبات وأولاكم أقواهم تعصيبا فإن اجتمعوا وتشاحوا فبالقرآة to shikenan kuma yanzu zai yi bayani game da abin da ya shafi wato idan mutum ya rasu wa ya fi dacewa da ya mai sallah ta gawa cewa yuqaddamu Musa ilayhi to ana gabatar da wanda shi wanda zai rasu yayi wasiya zuwa ga yayi mai sallah raja'a du'a'ihi saboda kaunar addu'a shi shi yafi dacewa da yayi wa wannan mamaci sallah idan ya zamanto mutum kafin ya rasu ya ce idan na rasu gawata liman wane ya min sallah abin da yasa ya faɗi haka ba dan suna rikici ba da babban limami ba dan akwai matsala tsakankanin shi ba da babban limami a'a ya faɗi haka duba da cewa wannan limamin da ya ce ya mai sallah yana ƙaunar samun addu'a ta alkhairi daga bakinsa saboda ya ga yanda limami ɗin nan yake da kwai mutunci yake da kwai daraja yake da kwai maganganu masu kyawo sannan kuma ana kyautata mai zato sai ce to kafin ya rasu sai wasu ya ce idan na rasu liman wane liman wane shi zai yi wa sallah shi zai yi wa gawa ta sallah to wannan koda ba shine limami ba a wannan lokacin ba shi yake limancin gawaiwaki ba to saboda wannan maganar da shi wannan wanda bai rasu ba yanzu da yayi wasiya kafin ya rasu yayi wasiya ce liman wane shi zai mai sallah kuma saboda kaunar addu'ar limamin ba dan saboda akwai rikici tsakankanin shi da wannan limamin ba wancan limamin da yake yi wa mutane sallah a kawai yana kyautata wannan limamin zato ne mutumin kirki ne shi kuma a gawarka ka samu wanda kana kyautata mai zato wanda zai tsaya ya maka addu'a ya yawaita yi maka addu'a saboda wannan shi ne babban abin da ake bukata to idan ya haka shi kenan sai a gabatar da shi wanda ya wasiya zuwa gare shi kenan bayan ya rasu bayan an mai wanka za a fiddo shi su ce to baba dai kafin ya rasu ya ce idan ya rasu liman wane na da magaram shi zai mai sallah ko liman wane na garin ilalla shi zai mai sallah ko liman wane na guna shi zai mai sallah ko liman wane na washa shi zai mai sallah shi yana a lokacin in liman wane na washan ya zo shi ko na ilalla din ko na guna din ko na zandar din ya zo falla alhamdu shi kenan sai a sa shi gaba mai sallah ko liman wane na unguwa kaza shi zai mai sallah mun gane da kyau na farko kenan to yanzu idan ya zama to mutum ya faɗi ya rasu kafin ya rasu bai yi wasiya ba ga wanda zai yi mai sallah bai ce ba idan ya rasu wani shi zai yi min sallah to wa ya fi dacewa da yi mai sallah ya ce sun malhakim sannan kuma alkali alkali ko limami ko sarki ko shugaba shine alhakim wato wanda ya zamanto dokar a hannun shi take kuma akwai waɗanda suke su ne masu yi wa gawa sallah to yanzu bayan ya rasu wanda suke yi wa gawa sallah to shi zai yi sallah ga wannan mamaci din ba za a ce ba to kannin shi za su zo su mai sallah ko yayin shi ko uwayen shi yanzu kawai limamin da aka san shi yake yin sallah ga gawa shine kuma mataki na biyu idan aka yi rasuwa a unguwa eh lalle liman wani shine yake sallah a wannan bangaren to ba za a je a nemo wani ba shi zai yi sallah sai dai in mamacin kafin ya rasu ya ce wani mai sallah yanzu a wannan lokacin sai a gabatar mai da nashi sun mal'asabatu sannan idan ya zamanto a wannan gurin kowa idan ya rasu ganin damar shi ne ya bayar da wanda zai yi sallah idan a cikin gidansu ba wanda ya san sallah ba wanda ya iya sallah ta gawa su ne suke zuwa su nemo limami su zo su kawo shi to idan ya zamanto shi wannan wanda ya rasu bai yi wasiya ba sannan kuma ba wata ka'ida wanda cike sananniya a unguwar sai wani zai yi sallah yanzu al'asabat wato dangin shi na jini a sabansa waɗanda za su iya cinyewa gadon shi baki ɗaya su ne suka fi cancanta da su yi mishi sallah wa aulahum wanda ya fi dacewa daga cikin asuban shi ya mishi sallah wanda ya fi cancantar ya yi musu sallah aqwahum ta'asiban wanda yafi su tsananin karfin asibiti wanda yafi su karfin asibiti a idan ya zama to yana da kwaida shi wannan wanda ya rasu wannan dan shi zai yi mai sallah idan ba ya da da amma kuma yana da jika wannan jikan shi zai mai sallah idan ya zama to babu jika amma yana da kwai mahaifi wannan mahaifin nashi shi zai mai sallah idan babu mahaifi akwai dan uwa shaqiqi dan uwa shaqiqin nan shi zai mai sallah idan babu dan uwa shaqiqi amma akwai dan uwa da abbi dan uwa da abbin nan shi zai mai sallah idan babu ma'aihi babu shaqiqi babu la'abbi amma akwai kaka to kakan shi zai mai sallah so gashi nan dai har zuwa sama shine wa aqwahum aulahum aqwahum ta'siban wanda yafi dacewa da yayi wannan limanci na gawar wannan mutum da ya faɗi ya rasu daga cikin asubansa shine wanda ya fi su ƙarfin asibci daga cikinsu wanda ya fi kusa da wannan mamaci ɗin sosai fa'inijtama'u idan ya zamanto sun tattaru waɗanda suka dace da su yi limanci a gawar wannan mutumin ya zamanto sun tattaru ɓangaren asibci ne ɗiyansa ne yana da ɗiya biyar kuma kowanne daga cikinsu alaramma ne kowa ya iya sallar gawa kowa ya yi karatu kuma wata shahu sai suka yi kwaburo kowa daga cikinsu ya nuna cewa shi ba zai iya yin haƙuri ba ba tare da ya yi wa mahaifin shi sallah ba shi zai jibinci yi wa mahaifinsu sallah kowa daga cikinsu an ce abarwa babba sun ce ba za su yadda ba shi ma babba an ce mishi abarwa yara ya ce shi ma ba zai haƙura ba saboda ai shi ma ya dace da ya mai sallah din to sai zaman to an samu wato abin da ya shafi almunaza ja'in ja da gardama kowa yana kwaburo akan haƙƙin da yake da kai ya saka wa dan uwan shi kowa ya ji saka wa dan uwan shi haƙƙin da yake da kai ashshahu kenan to fa bil qur'ati yanzu a wannan lokacin wanda zai cancanci yayi wa mutane limanci ƙuri'a za ta fullo shi ƙuri'a za a yi shikenan wanda ƙuri'a ta faɗo kansa shikenan sai wa mahaifinsu sallah a ce to bara a rubuta sallah ɗaya a rubuta mamu hudu in ku biyar ne wanda ya ɗako limanci to shi zai yi limanci wanda ya ɗako mamu mamu za su zama to suka ce an yarda an yarda shikenan aka shiga aka rubuta aka kawo takarda aka watsa waɗanda suka ɗako mamu shikenan sai su yi haƙuri allah bai kaddara ba su za su yi wa mahaifinsu sallah a matsayin limammai wanda ya ɗauko limanci sai ya ƙara gode wa Allah ta'ala akan wannan babbar ni'ima da ya mashi ta cewa shine zai jagoranci limancin sallar mahaifinsu da ya rasu na'am وإذا اجتمع الجنائز في صلاة جعل جعل الرجل مما يلي الإمامة ثم الصبي ثم الخنثى ثم الحرة ثم العبد ثم العمة na'am wa idza jtama'a janaizu fi salatin idan ya zamanto an samu gawewaki za a yi musu sallah guda daya a idan aka samu janaiz gawewaki suka tattaru fi salatin a cikin sallah guda daya irin yaki ne aka yi sai zamanto an karkashe adadi na mutane da yawa to yanzu a wannan lokacin ganin damar limami ne ce to kowa daga cikinsu shi kaɗai za mu yi mai sallar shi kowa a shirya shi a kawo shi a ajiye shi mai sallar shi shi kaɗai a ajiye shi a gefe sannan a ɗako na biyun shi a mai a ajiye shi a gefe sannan a ɗako na ukun shi a yi mai a ajiye shi a gefe sannan kuma ganin damar limami ne ya ce to tun da dai abin nan ya yi yawa gawa ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba gawa ta kusan mutum arba'in in muka ce kowa tashi kaɗai za a mai sallah ɗin nan za mu ɗauki sama da awa ɗaya muna kai kawo ɗin nan kowace sallah za ta mana sama da minti biyu kuma ba tare da an tsaya ba an yi addu'a mai tsawo a ciki kidan dan haka yanzu yanda za mu yi shine dukkanin su za mu yi sallah ɗaya kamar yadda a zamanin abdullahi dan umar wata rana an tattara gawawaki guda tara kamar yadda na fi maula abdullahi bin umar ya rawaito gawawaki guda tara abdullahi dan umar ya musalla a lokaci ɗaya yanzu a wannan lokacin idan ya zamanto limami ya ɗauki zaɓi na biyu na za a yi sallah duba da yanayin zamani da kuma yanayin jama'ar da suke da yawa wanda suka rasu in aka ce kowa sai an mai tashi mutane kagewa za su shi gane sai a tattara su duka a yi musu cikin jami yanzu a wannan lokaci yadda za a kula shi ne ju'ilar rajulu min mayilin imam idan ya zamanto a cikin gawawakin nan akwai maza akwai mata akwai yara akwai manya akwai yayaye akwai bayi to yanzu ju'ilar rajulu sai a sanya namiji mimma yalil imama ya zamanto shine daf da limami namiji za a sanya ya zamanto shine daf da limami an yi hatsari mutum biyar sun rasu akwai shofar akwai matar shi akwai 'ya'yansu guda uku to yanzu wannan namijin shi za a fara sanyawa ya zamanto shine a kusa da limami thumma sabiyu sannan kuma yaro namiji sai a sashi a bangare na biyu kenan a na biyu thumma al-khunsa sai kuma sai ya zamanto wanda za a sa shine khunsa wanda lam yatabayyan amruhu wanda al'amarinsa bai bayyana ba ba za ka riskar da shi ba bangaren mazaje ba za ka riskar da shi ba bangaren mataye to saboda shi ya koma mudabdabina shi ba a can ba shi ba a can ba to shi dai namiji yaro ya fi shi matsayi sai a sa shi bayan namiji yaro amma shi kuma ya fi mace matsayi summal hurratu sannan kuma sai a sa diya mace ba baiwa ba summal abdu sannan kuma sai a sa bawa namiji summal amatu sannan kuma sai a sa baiwa mace to wannan haka za a yi to amma akwai waɗanda suke yin wani matakin wanda yake martaba din ba irin haka ba na'am
ومن أدرك بعض الصلاة فإن تركت له الجنازة أتمها وإلا كبر نسقا وسلم ثم يحمل إلى القبر فيدفن في حفرة تكتم الرائحة وتمنعه من السباع ويسلم wa mana adraka ba'dha salati dukkan wanda ya riski shashe daga cikin sallar gawa to ya masbuki ne fa in turikat lahu aljanazatu idan har za a bar mai gawar bayan limami ya sallame za a yi haƙuri a bar musu gawar su ƙara sayi mai sallah wa atammaha sai ya cika yi wa wannan gawa sallah akan fuskar da ta dace wato abin da ya riska tare da limami idan ya sallace shi to bayan limami ya sallame to sai ya ciko abin da ya mai saura ya riski raka kabbara guda ɗaya ce tare da limami ko kabbara guda biyu ce to bayan limami ya sallame yanzu idan ya tashi zai ciko sallar shi abin da ya mai saura shine zai itimami ne in kabbara hudu ce kabbara biyu ya samu a kabbara ta farko ya yi fatiha a ta biya yi salati to yanzu a ta uku da zai yi bayan limami ya sallame shi ne zai yi wa wannan mamacin addu'a a ta hudu bayan ya yi kabbara ta hudu shi kenan zai yi addu'a ne kuma wanda take gamammiya ga rayayyu da kuma waɗanda suke matattu kamar yadda muka karanta a baya wa illa to idan ya zama to ba za a bar mai gawar ba limami yana sallamewa dama mutane ta suke niyya maraka to a za a yi a tamma a kabbara nasaɗan to sai ya yi kabbar ajere mutawaliyan shine nasaɗan sai ya yi ta ajere ba tare da ya yi addu'a tsakankaninsu ba zai ce Allahu akbar Allahu akbar in kabbara biyu ce aka bar shi shi kenan sai ya sallame in kabbara uku ce sai ya yi su a jere sai ya sallame to amma irin su abdullahi dan umar da waɗansu daga cikin sahabbai da kuma waɗansu daga cikin tabi'ai ba sa ganin wajabcin sai ya yi wannan kabarbarin na'am wa sallama sai kuma ya sallame thumma yukmalu ila al-qabri فيدفن في حفرة تكتم الرائحة وتمنعه من السباع ثم يحمل تباين كما أنقم يمي سلا ينسى دوكيش daga nan gurin da aka mai sallah ila kabari zuwa ga makabari makabarta makwancin shi wanda yake na ƙarshe wa yusallu min fayudfanu fi hufratin idan aka je siffar haƙa ramin da za a yi na na makabarta yanda ake to za a binne shi ne a cikin rami wanda taktumur ra'ihata wato za ta ɓoye wannan warin nashi idan ya kumbura ya fashe wannan wari na kumbura shi da sauransu duka gabaki ɗaya ba za a ji shi ba wanda yake zaune a kusan makabarta ba zai ce ba warin gawewaki yana cutar da shi sannan kuma wata na'uhu minas sibai wannan rami ɗin da za a binne shi a ciki za su kare shi daga namomi na daji dukkan waɗansu namomi na daji don ƙotawa ta namomi na daji ba za ta ba su damar su buɗe shi ba sai dai kawai a inda ruwa ne aka yi na sama ko wani abu makamancinsa ya sa jikin shi ya hudo amma dai namomi na daji su zo su ɗan tattuna su ɗan yi ƙoto kaɗan su su ga gawar wannan mutumin ba zai yiwu ba to haka nan za a mishi na'am ويسل من قبل رأسه فيوضع في اللحد أفضل من الشك ويحل شد رأسه ووسطه ورجليه ويطبق باللبن وسد خلله بالطين ويسال عليه التراب ما شاء الله malam ya ce wa yusallu min qibali ra'sihi to mamaci gawa idan za a saka ta cikin kabari ana amsarta ne daga wajen bangaren kanshi kai ake fara amsa ba da kafafuwa ake sayo ta ba irin yadda ake yi diyana ana yi ukhadhu min qibali ra'si shikenan sai a shiga cikin kabari wanda zai tsaya daga bangaren arewa shi zai fara taba kan gawa bangaren arewa sai kuma har ya zuwa can bangaren kan shi kenan ba daga can za a je bangaren gusun ba a sako ta daga kafafuwa ta fara sakowa a ana amsar mamaci ne idan za a saka shi cikin idan za a saka shi cikin kabarinsa to ana amsar shi ne min kibali ra'asi daga bangaren kansa kai ake fara fuddowa sannan kuma fayudau fil lahadi afdalu min ash-shiqi ana sanya shi a cikin al-lahad fake afdalu min ash-shiqi shine mafifici daga baturiya idan aka ce al-lahadu shine ayi rami a yi ɗiya a ɓangaren alƙibla ta uwa da aka yi ba a tsakiyar ba za a yi a yi shi a ɓangaren alƙibla a ɓangaren gabaskin uwar da aka yi ramin da aka yi to ɗiyar da za a yi ta ya zama to kawai za ta sabka ƙasa ne kawai daga gabas ba za a yi ta ba daga tsakiya wannan shi ne ake ce da shi allahadu wanda wannan shi ne aka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to ahalul ilimi malamai a ana so ya zamanto makabartarsu kabarinsu ya zamanto irin wannan ne aka yi idan ya zamanto ƙasar ƙasa ce wanda take ba ta gaggabcewa ba ta rozewa to irin wannan aka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka karanta a cikin littafin muwaɗa ta imam malik to shi ne ya fi mina shaƙi daga baturiya a shaƙi shi kuma shi ne a yi rami a tsakiyar waɗin wannan shi ne ake ce da shi a shiƙi ويحل شد رأسه ووسطه ورجليه to idan aka saka mamaci a cikin kabarinsa to ana kuncewa ɗaurewa ɓangaren kanshi da aka yi can bayan an sa mai likafani mun yi magana akan cewa ana ɗaurewa ɓangaren kansa da tsatsan shi da kuma kafafuwan shi to idan aka ɗarme shi ba cucu ba dama za a mushi za a musu azazzargiya ne saboda idan aka kai shi can aka sa shi cikin makabarta aka sa shi cikin kabarinsa to za a kunce mai shi ne sai a warware ɗaurin da aka yi wa ɓangaren kansa da kuma ɗaurin da aka yi wa tsatsan shi da kuma ɗaurewar da aka yi wa kafafuwan shi shikenan sai a sunce su dama a zargiya ake wa yutlbaqu bil labini wa sudda khalaluhu bi tin wa yutlbaqu bil labini yanzu kuma sai a rufe wannan wannan allahadu wannan fake din sai a rufe shi bil labini da tubulla tubalillika za a kawo birgi za a kawo gabaki ɗaya duka a yi mai wato a yi mai sutura da shi kenan wasu da khalaluhu bi tin to bangaren abin da ya shafi kwalga wanda za a samu tsakankanin birgi da aka jera da birgi dan uwansa wannan kafa da za a samu to sai a rufe ta ita kuma da algari shine bitin sai a rufe ta da algari da yumbu wanda yake danye wa yuhalu alaihi turab bayan kuma an yi haka shikenan sai a zuba ƙasa alaihi a saman shi a saman wannan burgi din sai ya zama to irin yanda muke yin sutura dai a nan to haka nan za a yi na'am ويستحب لمن دنا منه أن أن يحثو فيه ثلاث حثوات حثوات ويكره بناؤه نعم وتحسيسه وتجسيسه ويستحب ana so liman da na minhu ga wanda ya kusanta ga wannan kabari na shi wannan mamaci to ana so an yi hatsuwa fihi thalatha hasawatin wato ya fera ƙasa cikin wannan kabari na shi wannan ɗan uwan nasu ko wannan ‘yar uwa tasu salasa hasawatin wato ferawa uku wannan mustahabbi ne gina ya tura da hannayen shi guda uku a ta farko yana cewa min ha khalaqnakum a ta biyu yana cewa wa fiha nu'idukum a ta uku yana cewa wa min ha nukhrijukum taratan ukhra fa haka za yi amma in ya zama to kaga heluna suna tashi daga can wancan ya soko helo wancan ya tabo helo to kada ka je ka sa hannunka a maka aiki shikenan sai ka bar wannan abu wa yukrahu bina'uhu wa tajsisuhu an karhanta yin gini akan makabarta an karhanta yin gini akan kabari makaruhi ne a gine shi a kewaye shi a ce gashi wannan shine gidan kabarin wane ne wata jisisu hakanan kuma an karhanta shafewa kabari makaruhi ne a je a shafe kabari a ce don kada ya zuwa a kai siminti shi kenan bangaren nashi gabaki ɗaya duka yadda kabarin yake gabaki ɗaya a ce an kwaɓa ƙasa da sauransu an yi siminti yadda cewa dai ko ana ruwa dai ba zai raka regiya ba wannan makaruhi ne hatta irin abin da ya shafi zuba tsakuwa da sauransu wannan din bai dace ba saboda idan ya rasu ya rasu kuma ita addu'a a ko'ina idan ka yi wa uwanka musulmi za ta same shi don saboda kada cikin shekara goma ko shekara sha biyar ko shekara ashirin kabarinsa ya tsuho ya zamanto ya nahe ta dalilin wannan ka zuba tsakuwa to lokacin da ya zamanto kabarin ya kai shekarun da za a iya sawa wani a cikin wannan kabari din sai ya zamanto in aka zo kuma wajen rami tsakuwan nan da aka zuba ta yi tasiri a gurin za a sha wahala a kai to shi yasa ba su a zuba wato ko tsakuwa ma'ana na'am wa tahrumu niyahatu wa izharu al-jazai wal laqam wash-shaqqu wa yustahabbu at-ta'ziyatu fa yuqalu ahsana Allahu azaaka wa alhamaka sabra wa ghafara Allahu limayyitika aw ghayra dhalika mimma yahduruhu wallahu a'lam shikenan malam yace wa tahrumu niyaha an-niyahatu daga murya da kururuwa yana haramta wannan haramu ne mutum ya daga muryarsa da kururuwa ko mace ta daga muryarta da kururuwa saboda wani daga cikin yan uwanta ko wani daga cikin yan uwan shi ya rasu wannan bai dace ba haramu ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce anna'ihatu idza lam tatub qabla mautiha ja'at yawmul qiyamati wa alaiha sirbalu min qadirani ma'aiki alaihi salatu wassalam yace dukkan macen da ya zamanto tana kururuwa saboda rasuwar wani makusancinta idan dai bata tuba ba kafin ta koma ga Allah subhanahu wataala to za ta zo ta ranar tashin alkiyama a jikinta tana sanye da riga wanda take ta man gelo haka ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya faɗa wa izharul jaza'i sannan kuma haramu ne mutum ya dinga bayyana firkici da kashin haƙuri a cikin lamarinsa dan an yi wannan rasuwa ya zama to kawai daga fuskar shi ma daga ka gani ka ce mishi ba na ai haƙuri ce yana yin haƙuri kuma kawai babanmu ne kadai aka tsana kawai shi kadai za a amsa a wannan haramu ne mutum ya dinga faɗar irin waɗannan maganganu wanda wanda daga kaji ma ka san a ciki babu komawa ga Allah subhanahu wata'ala babu haƙuri kana ba shi haƙuri amma kuma ƙara rikicewa yake a makabarta za ka je yana ta rikici yana kawai mu kaɗai ne aka tsana kwanan nan dama kanwal mu ta rasu yanzu kuma a ce babanmu ya rasu ya dai ta maganganu wanda a ciki ko kaɗan babu ladabi ga Allah subhanahu wata'ala ba ladabi ga doka ta musulunci wannan haramu ne shi ma wallaban sannan kuma hakanan haramu ne mutum ya mari fuskar shi saboda musiba ta same shi wani za ga cewa shi idan aka ce wani nashi ya rasu saboda tsananin takaici da nadama za ga har bugan jikin shi yake shi ma ina ma dai a ce ya mutu ya huta shi ma wannan haramu ne ma'aici sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce cewa laisa minna man daraba al-hududa wa shaqqal juyuba wa da'a bi da'awar jahiliyyati ma'aiki alaihi salatu wassalam yace dukkan wanda ya doki kundukukokin shi hakanan wa shaqu ya zamanto ko ya tsaga rigarsa ko ya tsaga ajihun rigarsa ko ya keta rigarsa saboda an ba shi labarin cewa wane ya rasu ko wance ta rasu duka saboda nadama ne kawai keta ya kama rigar shi ya barkata zala ce baya daga cikinmu sannan kuma dukkan mutumin da ya zamanto ya yi katobara da katobara ta lokacin jahiliya irin ya yi maganganun da a lokacin jahiliya ne ake yin irinsu wannan shi ma baya daga cikinmu sannan kuma ma'aike alaihi salatu wassalamu ce ubangiji subhanahu wata'ala ya nesantar da wanda ya zamanto asalika ce walhalika a wanda take daga muryarta da kururuwa lokacin da musiba ta same ta da kuma wanda ta zamanto tana askewa gashin jikinta saboda wata kururuwa ta same ta ko kuma tana askewa addininta wa yustahabbu ta'ziyatu malam yace ana son yin ta'ziya jurantarwa idan mutum musiba ta same shi ka tafi kai mai ta'ziya wanda shine ta'ziya shine ka je ka dan sa mai wato waɗansu maganganu masu daɗi wanda za su sanyaya mai wannan musiba ɗin da yake ciki shine ta'ziya dama ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah subhanahu min hulal karamati yawmal qiyamati haka ma yake sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin Amr ibn Hazm wanda yana cikin sunan na Ibn Majah ma yake ce ba wani musulmi wanda zai yi wa ɗan uwanshi musulmi ta'aziyya saboda wata musiba da ta same shi musiba in ma ta rashi ce rashi ne rasuwa ce aka mishi ko ta abin da ya shafi wani tsautsayi ne ya fada kan shi to face sai ubangiji subhanahu wata'ala ya tufayatar da shi da tufafi wanda suke na karamci ranar tashin alkiyama to dukkan mutumin da zai tafi yayi maka ta'aziyya shine ce wa yustahabbu ta'aziyatu to ana so a yi wa mutum ta'aziyya a sa mai juriya a cikin zuciyar shi a ɗan ƙarfafa mai gwiwa fayuƙalu a ce da shi a hassanallahu a za'aka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kyautata juriyarka ya sa wannan juriya da kake yi akan wannan musiba da ya zuba maka ya sa wannan juriya juriya ce wanda take kyakkyawa wanda za ka tsinci lada mai girma ta dalilinta wa alhamaka sabara kuma Allah ta'ala ya cimsa maka haƙuri Allah ya sa maka haƙuri a cikin zuciyarka sannunmu sannunmu wa ghafara Allahu limayyitika sannan kuma Allah ta'ala ya gafarta wa wannan mamaci naka dama wannan ita ce ta'aziyya din in ka je ka shi wanda aka wa rasuwar ka ce mai sannunmu sannunmu Allah ji kansu Allah gafarta musu ita ce ta'aziyar wannan au ghaira zalika ko kuma wani wannan ya faɗi wata kalma wanda take wani wannan mimma ya haduruhu ga abin da shi lafuzan da suka zo mishi a wannan lokaci ma ce lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tatasib wannan dama dan uwa namu Allah ta'ala ne ya halitta shi to Allah ya amshi kayan shi ne shi ya ba mu shi dama kuma shi ya amshi kayan shi mu yi haƙuri mu nemi ladan rabuwar shi a wajen Allah ko ya faɗa haka duk wanda ya faɗa dai babu laifi ya yi inda ya ta'aziyya ce za ka yi wa mutum da na fuzza waɗanda suke magana akan abin da ya shafi ta'aziyya ya halitta babu laifi wallahu alam ubangiji subhanahu wa ta'ala shine masani abin da muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada a kai abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك